أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالتوحيد وحذرنا من الشرك والتفريق نحمده سبحانه على نعمة الإسلام ونشكره على نعمة الإيمان ونستغفره من الذنوب والعصيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله وهي وصية للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بعد فيا عباد الله إن التوحيد أساس كل وحدة ومفتاح كل الألفة فإذا اجتمعت القلوب على عبادة رب واحد انقطعت أسباب النزاع والتفريق قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها المسلمون إن أصل التوحيد أن نفرد الله بالعبادة فلا ندعو إلا إياه ولا نستغيث إلا به ولا نذبح ولا نذر, ولا نذر إلا له فإذا استقر التوحيد في القلوب اجتمعت الأمة كأنها جسد واحد أيها المسلمون انظروا رحمكم الله إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا متفرقين قبل الإسلام فجمعهم الله بالتوحيد فأصبحوا بنعمة الله إخوانا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أيها المسلمون إنما تمتد أسباب التفريق في الأمة عندما يضيع أصل التوحيد ويتبع الهوى والتعصب للأشخاص أو الجماعات أما حين تكون العقول والقلوب متحدة على عبادة الله وحده فحينئذ تقوى الواحدة ويزول الاختلاف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه فاحرصوا رحمكم الله على تجديد التوحيد في قلوبكم وحافظوا على إخوتكم في الله وإياكم والتعصب والفرقة فإنها سبب ضعف وهزيمة أيها المسلمون إن في هذه الوقفة المباركة سنذكر بعضا من أسباب التي تجعل الألفة والوحدة بين المسلمين أولا عبادة الله وحده لا ندعو إلا إياه ولا نستغيث إلا به ولا نذبح إلا له فمن وحد المعبود وحد القلوب ثانيا وحدة المصدر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نتلقى ديننا من أهواء ولا بدع بل نرجو إلى الوحيين ثالثا وحدة القبلة جميع المسلمين يوجهون وجوههم نحو الكعبة في كل صلاة وهذا مظهر عظيم للتوحيد ثالثا وحدة الشعائر نصلي صلاة واحدة ونصوم صوم رمضان جميعا ونحج إلى بيت واحد فهذا يذكرنا بوحدة الأمة خامسا وحدة الولاء والبراء نوالي في الله من أطاعه ونعادي في الله من عصاه وهذا ميزان يجمع القلوب على محبة المؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna mana wannan lokaci na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayun Allah ina wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ce haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda muka ba littafi gabaninku da ku cewa ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah maudu'in mu na yau tana bayani ne akan cewa kadaita Allah shine fandisho shine asali na haɗin kan kowace al'umma ta duniya ya ku bayan Allah tauhidi shine makulli na haɗaka ta musulmai idan zukatan bayun Allah suka hadu akan bautawa ubangiji guda daya to zaka iska duka wata hanya ta sabani da rarraba ta kace Allah yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kada ku rarrabu igiyar Allah ita ce littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayun Allah asalin tauhidi shine a kadaita Allah guda da bauta kada mu roƙi wani wanda ba Allah ba kada mu nemi taimakon kowa wanda ba Allah ba kada mu yanke abin yankewanmu ba don Allah ba kada mu yi alwashi ga wanda ba Allah ba to idan tauhidi ya tabbata a cikin zukatan bayu to zaka ga al'umma sun haɗu kamar jiki guda kudi baya ku bayun Allah yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kasance hadaka guda suka zamcinciya madaurinki daya ba su rarraba ba Allah ta'ala yace masu imani kamar su lalle ƴan uwa ne waɗanda suke ƴan uwa guda Allah yace ku gyara tsakanin ƴan uwanku Allah yace innamal mu'minuna ikhwa kawai su masu imani ƴan uwan juna ne ku gyara tsakanin ƴan uwan ƴan uwan junanku ku ji tsoron Allah don ku samu rahama Allah wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin masu imani a wurin son junansu da jin kan junansu da tausaya wa junansu annabi ya ce kamar jiki guda ne idan wani gaba ya yi ciyo sai sauran jiki ya kira jikin da masassara da yawan ciwon kai abin da ya taba hanci ido ruwa su kai wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi ya ku bayan Allah mu yi kwaɗayi wurin jaddada tauhidinmu a cikin zukatanmu mu tsare a tsakanin ‘yan uwantakanmu tsakaninmu da Allah mu kiyayi ta'assubi cewa ni ɗan kaza ne domin shi ke kawo rarraba domin kuma ta'assub shi ne dalili na raunin masu imani ‘yan uwa masu albarka na daga cikin ababen da za su sa musulmai su samu haɗaka su zam cinciya maɗaurinki ɗaya abu na farko bauta wa Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya duk wanda kaji yana ikirarin cewa kiran musulmai bisa kan tauhidi yana rarraba kanun musulmai to lalle bai san menene tauhidi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iske mutanen madina ausu da khazraj sun rarraba suna yaƙa junansu bal sun kusa su hada a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya ce fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka zam da ni'imar Allah ta'ala ‘yan uwan juna, kuna yaƙar juna kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wannan yana adawa da wannan, wannan yana ƙiyayya da wannan sanadiyar dalili wanda bai taka kara ya karya ba sai a shekara ɗaruruwa ana yaƙoƙi. amma sanadiyar tauhidi abota wa Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya a yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya hada kanun musulmai yana ƴan uwa masu albarka tauhidi shine asalin hadaka a yarda babu abin bautawa da, da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai to wannan shi ke hada kanun musulmai amma duk lokacin da wani yake kira zuwa ga shehin shi duk wanda yake kira zuwa ga biyar sarran shi to wannan shine asalin rarraba kanu wannan ya kira cewa abi shehin shi wannan ya kira cewa abi mai gidan shi wannan ya kira ya ce abi sarran shi to wannan zai kai al'umma zuwa ga rarraba kanu Allah ya kare mu da haka ƴan uwa ba ma neman taimakon kowa sai Allah ba mu yarda da kowa abun bauta ba sai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa Allah kuma kai kadai muke neman taimakonka dan haka ƴan uwa wannan shine asali na farko abu na biyu yarda da tushen inda ake karɓar wahayi musulmin kirki yana karɓar wahayi ne a cikin littafin Allah ta'ala da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma karɓar addininmu da sarrai addinin musulunci ana karɓar shi ne da Allah ya ce annabi ya ce na yi kaza to menene dalili na na yin kaza idan ka yi kaza shin Allah ya ce in yi sai in yi bai ce ba ba zan yi ba annabi ya ce in yi in yi bai ce ba ba zan yi ba shine asalin karɓar addinin musulunci amma ba a karɓar addinin musulunci da ina gani ba a addinin musulunci da ra'ayin wani shehi ko ra'ayin wani malami sai kaga al'umma sun bace bacewa mai nisa sanadiyar wani malami batacce ya aza su bisa kan wani turba guda ai ta tahiya ai ta tahiya da za a dawo a ce wai shin kazan nan da kuke yi menene tushen shi shin annabi yayi a'a sahabban shi sun yi a'a ya ce ai a'a sahabbai sun ce ai ba su ce ai ba to dan me kuke yin kaza su ce a'a saboda mun ga yana da kyau shin annabi bai san yana da kyau ba kai kai ne zaka gano yana da kyau ai annabi yahi kowa sanin kaza yana da kyau domin Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa annabi baya fadin sirran shi duk abun da ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ne daga Allah Allah ya mai wannan wahayi da haka ƴan uwa masu albarka ana karbar addinin musulunci ne daga Allah ya ce annabi ya ce da ijma ijma'in malamai da haka idan musulmai suna son su haɗa kansu su zam tsiya maɗaurin su ɗaya to dole sai ya zam marbat na addinin su wuri guda ne ya zam cewa suna karɓar addini ne a wuri guda maganganunsu a wuri guda ayyukansu a wuri guda amma kada mutum ya aikata wani aiki bai san hukuncin Allah a cikinsa ba isa malam mai ahdar ya ce bai halitta ga wani baligi mai hankali ba ya aikata wani aiki ba hatta ya alama hukumar fi face sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki nasa kada ka aikata kowane irin aiki face ka san wannan aiki da zan yi Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi yan uwa masu albarka kada mu yarda mu koma biyar wasu bidiyo'i mu koma zuwa ga wasu biyar sarran wani malami wani malami ya aza ka bisa kan fahimta shi da za ka ce wai malam kaza menene dalilinka akai ja kawai bi tambaya ba a tambaya a cikin addininmu za ka iske wasu aƙidodi ba a tambaya a ciki kawai malam ya ga kaza daidai ne shi kenan shi ne daidai ya ga ba daidai ba ne kun ba daidai ba ne allah ya dacar da mu ‘yan uwa masu albarka na daga cikin ababen da za su haɗa kan musulmai su zamcin ciya maɗaurinki ɗaya wahdatul qibla ya zam alƙiblan musulmai alƙibla ce guda musulmai gaba ɗaya su huskanci ka'aba a kowace sallah da za su yi kuma wannan mazhari ne mai girman gaske a wurin kaɗaita Allah ta'ala da bauta ya zam sallatan da za ka yi ala marril usur duka gaba ɗaya zamanoni irin ta ce annabi da sahabban shi kai dai ka san wanda ya tsaya ya yi raka'a guda a cikin ini bai irin sallah annabi ba wani shi kawai ya fahimci Allah ya ce wa aqimis sala ka tsaye da sallah kawai da ya zo ya tsaye ya kabbarta shikenan ya sallame wai ya ƙara sallah wai ya ƙara sallah babu shakka wannan ba irin sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace abu na gaba abin da ke sa musulmai su haɗa kanunsu shine wahdatu sha'air ya zam abubuwan nan na addini su zam kala daya addinin nan na ƙasar Niger shine na Nigeria na Nigeria shine na Pakistan na Pakistan shine na India duka addinin nan ya zam kala daya ba ka ga irin wani addini a wannan ƙasa ba idan ka bar watan ƙasa ka je wata ƙasa ka iske wani sabon kala zaka iske musulmai gaba ɗaya na duniya idan suka zo bakin harami ɗakin Allah mai alhorma su kala ɗaya ce addu'o'insu yadda ake ɗaga hannu kala ɗaya ne su kala ɗaya ce ruku'insu kala ɗaya ne duk wani abu da za su yi domin Allah iri ɗaya suke yi to wannan shine wahdatu sha'air ya zama duk abin da za a yi kala ɗaya ake yi wani bai ƙirƙiro wani sabo ba wanda na wanga gari daban na wanga gari daban wanda idan ka haɗa aƙidodi waɗanda ba a kan salafiya ba aƙidodi waɗanda ba bisa kan fahimtar magabata na gari ba billahi lazi za ka iske kwace kwabla da saɓani a kai saboda sarra ya shigo a ciki wanda zai cewa shi bai yarda da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ɗan ƙato ne za ka iske shi na wanga gari daban sallar ta wanga gari daban na wani gari daban na wata ƙasa daban addinin su gaba ɗaya ba kala ɗaya bane to kai hankalinka bai ishe ka ka gano Allah nan guda bane kuma shi kaɗai ake bauta ma kuma bautattan ɗa guda ce yace ayi ba dai annabi Muhammad ɗa da yawa bane annabi Muhammad ɗa guda ne kuma annabi Muhammad sahabban shi waɗanda suka yi zamani da shi zamani guda suka yi da shi suka bayyana ma al'umma ga kalar sallar annabi ga kalar ibadar annabi yanzu ka diba kaga wannan zamani musamman wannan lokaci na ikirarin cewa ana son annabi duk wanda bai yi abun da waɗanda ke ganin suna son annabi ba to ana ganin shi ma bai son annabi wai shi ma maƙiyin annabi ne bal har wasu suna ganin duk wanda bai yi wannan abu da suke ganin wai son annabi bane to shi ya kafirta to sai ka duba ka ga shin wannan abu da suke yi da ikirarin son annabi nawa ga ƙasa kala ɗaya ne da waccan ƙasa na waccan ƙasa kala ɗaya ne da waccan ƙasa da ka ga bambanci a wurin ibada wadda ba kala ɗaya ba to ka tabbata cewa ba ibada ce wadda Allah ya saukar da ita ba ita ibada wadda Allah ya saukar da ita iri ɗaya ce duk inda zaka a duniya musulmin kirki duk inda ya tahi sajadar tan kala ɗaya ce ruku'in nan kala ɗaya ne son annabi kala ɗaya ne son Allah kala ɗaya ne ƙur'anin nan guda ne Allah ya dacar da mu da haka ‘yan uwa masu albarka wahdatu sha'air yana daga cikin abin da zai sa musulmai su zamcin ciya maɗaurin mu ɗaya abu na ƙarshe wahdatul wala wal bara a kaɗaitar da jibintuwa da barranta ga waɗanda bai cancanta a jibinci lamarinsu ba alwala wal bara mas'ala ce mai girman gaske wurin malaman tauhidi shine mu jibinci lamarin duk wanda ya yi ma Allah da'a mu barranta da duk wanda bai yi ma Allah da'a ba annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga kowane irin makhluki idan ya saba ma Allah komi matsayin shi komi kima shi komi ilimin shi idan bai bi Allah ba to barranta ake da shi alwala wal bara wani malami ne yace zo kai kaza to ka auna abun nan da yace kai ya bi tafarkin Allah ya bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bai bi ba to ka bar mai abun shi shine alwala wal bara ya zam cewa muna kiyayya da duk wanda ya saba ma Allah kuma wannan shine ma'auni wanda zai hada kan musulmai ya hada zuciyar musulmai a tsintsiya madaurin ki daya duk lokacin da wani ya zo ya kira ku ya ce a zo a haɗa kai idan bai kira ku bisa kan wa'annan al'amurra ba to jama'a kusan haɗin kai ne wanda za a yi na shan shayi Allah ya datar da mu wannan shine fassar wannan khutba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kusuri Allah ya kankare a cikin zukatanmu muna roƙo Allah ta'ala ya rayar da mu muna musulmai ya kashe mu muna musulmai Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta niyyar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abinda muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkum